wani akwai ɗahiru gidan wani akwai ɗahiru misali kannan babanmu da yayinsa duka za ka samu kowa yana sa wannan ɗahiru to shi kuma wannan ɗahirin ya samo asali ne daga sida tahiru wannan ɗa na ɗan fodiyo wanda ya zo ya faɗa da turawa a nan gurmi a ƙasar bando kabarinsa yana nan a gabar da bajewa za ga an ji an gyara gurin mutane suna zuwa su yi ziyara wannan bawan Allah mujtahidi cikin ya'yan shehu Usman ibn Fodiyo to tun da ya zo kasar Gombe sai ya zama duk waɗanda suka masa bai'a suka bi shi suka taimake shi wajen yaɗa addinin musulunci to yawanci almajiransa da ƴaƴan almajiransa suna sa sunansa a jikin ƴaƴansu to shi yasa aka samu a cikin dangin babanmu da yake kakanninmu sun yi alaka da wannan fida tahir to shi yasa wannan suna yake da yawa kowane gida zaka samu ta haka abdul muttalib da ya tashi sa suna bai sa amru ba shi kuma wannan amru shine sunan da ya fi shahara a cikin dangin banu hashim shi kansa hashim din ma sunansa amru to kun ga shi ma wannan abu lahabi shi ma sunansa amru to suna ne wanda yake da yawa a cikin dangi to da shi da ya tashi abdulmuttalib sai ya samar muhammad sai aka tambaye shi da yasa ka sa suna muhammad sai ce abin da yasa na sa wannan suna na yi amfani da yadda sunan yake ma'anar sunan shine abin godiya muhammad abin godiya ko kuma wanda ya cancanta a gode masa sosai wanda ya tantance a gode masu sosai saboda akwai filin mubalaga a cikin kaiwa matuƙa ko ahamadu wanda ya fi kowa godiya ga Allah to wannan sunan abdulmutsalif zai ce ina so a gode masa a ƙasa a gode masa a sama kuma a gode masa a duniya a gode masa a lahira yasa Allah ta'ala ma a cikin siffar da ya bashi yana cewa ومن الليل فتهجد به نافلة لك أتى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يا رسول الله كتاشي كتشيغا بدا سلولين دري تايو ko kuma tabbas ubangiji zai tayar da kai ran tashin alkiyama kan wani makami abin godiya kun ga mahamud da abin godiya to saboda haka sunan sai zamo haka idan za ka fasara wannan sunan da tsantsar hausa shine ma'anarsa shayaru annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa afala ta'ajabuna kayfa yasrifu Allahu anni shatma quraish yal'anuna muzammaman wa yashtumuna muzammaman wa ana muhammad ba ku yi mamaki ba yadda Allah ta'ala ya kawar da zagi da aibi da qurayshawa suke iya yi mutane idan ka zama mashhuri a cikin qurayshawa ka zama wani to za su samu wani gurin da za su kama na suka ko a cikin kakanninka ko a cikin ɗabi'arka ko a cikin wani abu da ya shafe ka za su samu abin da za su ninka soka idan an zo an yabe ka ta ce da Allah shi din ne ai kaza haka za a faɗa amma shi manzon Allah sai yake cewa ba ku mamaki na yanda Allah ya kawar da zagin Qurayshawa da suka Qurayshawa da irin la'antar da ba Quraysha yake yi wa mutum yana so ya zage shi ba ko ga sun ka zagi na ba wa ana Muhammadu ni sunana Muhammadu ma'anar sunan shine sunana shayabu zuciyar mutum sai ya yabe ni annabi bai taɓa aikata wani abin da ba yahude ko ba nasare ko kafiri zai gani ya ce mun kama shi a nan bai taɓa yi ba ba taɓa yi ba duk abin da yake aibata rayuwar ɗan adam ba taɓa samu a jikin annabi ba na farko dai a ɗabi'ance bai taɓa yin ɗabi'a da za su ka ba kaga na ɗaya yawan magana baya yi balantana a same shi da ƙarya kana kasirar sumki manzon Allah ya kasance mai yawan shiru ne baya zuba ido ya kalla abu mafi yawan kallonsa wa kana aksaru nazarihi Allah za mafi yawan kallon da manzon Allah zai yi ma da gefen idan idan zai kalle ka sai dan haka kawai sai kalle ka ta gefen ido saboda kura ido a mutum yana nuna rashin basira ko kwaɗayi ko tsoro ko kuma rashin kan gado sanar waya kallo mai yawa sannan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kasirar tabassumi da yau murmushi ne balantana a ce yau kullum fuskarsa a ɗaure kaga ayonin aibatawa ne mai tun mai yawan surutu kaga aibatawa ne mai yawan zira mutane da kaga aibatawa ne to shi mai yawan murmushi ne kuma wanzan Allah baya da fushi balantana a kama shi a ce mutum mai yawan fushi ne kuma wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a ɗabi'anta jarumi ne ba a taɓa ganin ƙayyasa ƙasa ba kuma san da yake yaro ya fafata da a mutanen da ya kamata ya fafata da su na ɗabi'ar ma'amalar yara ba a keɓe shi a gida an ce ba zai ma'amala da kowa ba ya yi ma'amala da kowa amma ba a taɓa ganin gazawarsa ko a ma'amalar yarinta ba saboda haka tun yana da shekara biyar su mutanen maka suka canza sunansa daga muhammadu suka ce ai ya wuce muhammadu shi a sunansa al'aminu tun yana da shekara biyar aka samar al'aminu amintacce daga shekara biyar din nan annabi ya ƙara shekara biyar ya zama shekara sana goma ta ake ce masa as-sadiqu mai gaskiya da annabi ya ƙara shekara biyar sai ya zama sha biyar ke ko ta ake ce masa sadiqul wa'adi mai cika alƙawari da annabi ya ce ya cika shekara ashirin sai aka koma ana ce masa al-muslihu wato mai kawo maslaha tsakanin al'umma ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi wanda bukhari ya rawaito yake cewa tun da nake ma hamamtu bi shay'in ban taba himmatuwa zan aikata wani abu a rayuwata wanda mutanen jahiliya sun saba aikata shi ba misali sanda annabi ya tashi babu doka babu qur'ani babu hadisi babu hani babu umarni babu shugaba babu wanda ake shugabanta Allah bai hana komai ba bai bada umarnin komai ba kuma zamantakewar su ta maka babu doka babu hani babu umarni kawai zama ake kara zuba amma a wannan zama kara zuba din manzo Allah bai taba fita daga tsari ba bai taba fita daga control ba wata rana yace muna tafiya ni da wani aboki na Sa'id bin Abu Sa'id a lokacin da Annabi ya shekara 15 sai suka fita kiyo to suna tafiya kiyo sai suka ji wata riga ana ta kiɗa ta ta ta ta suna kira sai abokin nasa yace ka zo mu je can mana yace me ake yi sai ce ai aure ake yi yace ai ya kamata mu je ka kanna yace a kai din ka je ka dawo in ka je ka dawo zan mana gadin da gobe idan ka dawo ni kuma sai da shi shi ke nan ce to shi ke nan to abokin nasa sai yace ya je kallo ana walimar aure to bayan ya dawo sai ce to kai ma ka je sai ce amma ni ba ina dan jin gajiya tunda ka tafi aiki nake bari dan kwanta in huta da ya zafi jikin bishiya da ya kara bayansa sai da gari ya waye tas kuma tun da la'asar annabi bacci Allah bai yadda ma ya kama hanya ya je ba saboda kariya da Allah ya bashi shi sa Allah yake ce mana a alimul ghaibi fala yubhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada bir rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasa kaga wannan tabi'a sace Allah ya bada kariya ga rayuwar annabi kwata-kwata babu wani shaidani ko wani mutum ko wata dabba ko wani aljani ko wani tsuntsu ko wani kwaro da zai iya cutar da manzan Allah ya za a tarihi ma kwata-kwata a cikin dabbobi wanda aka taba samu ya taba taba jikin manzan Allah wato a kwari wanda yake cutarwa ita ce kulama kulama ta taba cizon manzan Allah ita ma da yadda ya ta cije shi sai sai ga sai ya ji aliyu ya ce aliyu ya ce doka duba kasar nan ne sai ji aliyu duba ya ce ya rasu lai kulama sai ce to ne ka ɗebo gishiri a cikin gida ya ɗebo gishiri ya ce to ɗan jiƙa shi ya jiƙa shi ya ce karanta fatiha ya karanta ya ce to fa karanta falaki karanta nasi karanta kulwa to fa to shafa min gishirin a gudu da ya shafa gishirin a gudu ya ce to haka kowan ku zai idan kuna mata harbe shi ashe shi manzo Allah yana so ya bada nakani ne na maganin harbin kunama har ita ma ta zo har sai harbin kuma sannan aka aka bada nakani amma ko kwaro ba abin da taɓa jikin manzon Allah saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi da wannan suna Muhammadu wannan suna Muhammadu shine suna na farko da aka taba sa shi a cikin Larabawa kuma Allah madaukakin sarki ya tsaya wa wannan sunan suna ne mai kyawun gaske ba ma sunan da ya bi shi amma fa duk Larabawan duniya ba taba samun wani an samar wannan sunan ba wato shi kansa sunan sai da Allah ya kare shi shi yasa annabi manzo Allah yake cewa man sumiya bi ismi kuntu lahu shafi'an yawmal qiyama duk wanda ya ci sa aka masa takwara da sunana ni kai wa takwara in ji manzon Allah to zan ceci wannan da kai masa takwara dan tashin alqiyama duk wanda ya ci sa sunansa Muhammadu kuma kai tsaye manzon Allah aka nufa to in Allah ya da manzon Allah zai cece shi wannan hadisi yana cikin الشفاة القالية يا كاوتا كما يأتي حديثي لي وان ديكي مشهوري أو دمال يسا إمام البوسي ديكي تيوا آه آه فإن لي ذمة منهم بتسمية محمد وهو أوفى الخلق بالزمن tsakani na da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai alƙawari domin ana ambato na Muhammadu in ji Muhammad al-Busiri annabi ya mun alƙawari zai cece ni ran tashin alƙiyama wa huwa awfal kalbi li zamani kuma shi manzon Allah ya fi kowa cika alƙawari saboda haka kun ga yi wa annabi takwara kawai wata certificate ne da ba ka ba wa ɗanka certificate din shiga aljanna kuma idan ya shiga kana tsammanin shi ɗan zai barka ne manzo Allah sunansa kawai in ka sa ka tsira sallallahu alaihi wasallam to wannan suna yana da matukar muhimmanci kuma sai zama Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci wannan suna a cikin alqur'ani ya sau hudu tare da al'adar Allah ta alqur'ani baya ambaton annabi da sunansa kuma nan ma din sunayen da kaji Allah ya ambata a cikin alqur'ani ba kiran annabi yayi ba a'a kaga zaka samu annabi Ibrahim ne cewa an ya Ibrahim kad sadaqata ru'ya ya kai Ibrahim kaga Allah ya kira shi ya Musa inni tsafaituka ala nasi bi risalati ya Isa inni mutawaffika zaka je na wannan ya Hudu ya Salihu ya Nuhu ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatun fil ard zaka su sunayen nan babu wanda Allah bai ambace shi da sunansa ba kuma da sigar kira ya kai wani ya kai wani ya kai wani ya kai wani amma manzon Allah Allah bai taɓa ce mara ya Muhammadu ba sai dai ce ya Rasulullah ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal muzammilu ya ayyuhal muddathir haka zaka ji Allah Allah yana ga masa to wannan duk saboda girmamawa gare shi mu kuma a tsakaninmu mu dinnan sai Allah ya mana doka yake cewa la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dukum ba'a kar dayan ku kar ku yadda ku sanya kiran sunan manzon Allah tsakaninku kamar yanda za ku kira sunanku yanda Allah ta'ala yake jin kunyar manzon Allah baya ambaton sunansa tare da Allah shine mahalicinsa to kai idan ka kira shi kai tsaye to ubangiji tabaraka wa ta'ala rusa maka aiki ne innal ladzina yanadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun mafi karancin abin da Allah zai ga maka idan kana kira sunan manzon Allah ya ce da kai mahaukaci haka ya ga wa mutanen kauye da suka zo na ya Muhammadu a ya Muhammadu ya ma sana sai Allah ya ce innal ladzina yanadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun waɗanda suke kiranka ta bayan daki mafi yawan su mahaukata ne to wannan suna na annabi sallallahu alaihi wa sallama da abdulmuttalib ya sa masa to suna ne wanda ya zama gashi Allah ya ambace shi yace wa ma muhammadu illa rasulu kad kalam min qabli rusul to duk inda kaga muhammadu a cikin alqur'ani to duba za ga magana tana gaba ana yi ne kar a ce ma kwata kwata shi ko sunansa ba ambata ba cikin alqur'ani Allah ce wa ma muhammadun illa rasulun kad kalam min qabli rusul duk inda ka ji Allah ya ambaci sunan to in Allah ya so ya yarda ka duba yakin Qur'ani bacin rai ne a cikin lamarin kaman ubangiji ne ya fusata da bayi duk inda ka ji sunan annabi ya fito to babban magana ne kaman mutum ne da ɗansa na fari yana ce kaman mace ne da ɗanta na fari ka ce bar kai ko baban wani ko kanin ko ko kaga ba sa kira ko to duk ran da ka ji uwa ta kira sunan ɗanta na fari akwai matsala to haka Allah ta'ala in ka je ya kira sunan manzon Allah to wallahi matsala ce matsala ce babba Allah ga tawalla sanda zuwa za ku ga wannan a yakin uhudu aka dinga yaɗa labari cewa kutila muhammadun kutila muhammadun an kashe muhammadu shaidan ya baza sai Allah ya fusata da baya cewa ma muhammadun illa rasulu sai kuna cewa an kashe muhammadu ni za ku yi haka shi ba muhammadu ba kowa bane ba ce manzo ne kada kalar min kabli fi rusul wanda manzanni sun wuce kafin sa afa in ma ta shi in ya mutu au qutila ko aka kashe shi in qalabtum ala qabikum sai ku bar addinin ya bada jinin nasa ya bada rayuwarsa ya mutu ku ku bar addini wa man yanqalib ala aqibai falan yadurra Allah shay'a wallahi duk wanda ya juya ya bar addinin ba za mu daidaita da shi ba to kaga Allah ta'ala haka ya faɗa kaga kenan siga ce ta ghadabullah fushin Allah ne shi za mu ambaci sunan manzon Allah kuma in ka je na tsakiya ma can haka ne ma kana muhammadin al'aba ahadin min rijalikum me ya jawo wannan magana a wancan na yaƙi uhud ne inda aka gudu aka bar manzon Allah aka harbe shi aka mar illa kuma aka ce an kashe shi Allah ya fusata ya jefa wannan har ya ambaci sunansa haka na cikin suratul ahzab manzon Allah ne ya auri Zainab binti Jashi matar almajirinsa sahabinsa Zaid ibn Harisa amma yayi tabanni da shi ya kira shi a matsayin Zaid ibn Muhammad ake kiransa ya mai da shi ɗansa saboda soyayya ake ce mai zaidu dan muhammadu saboda haka ya ya aura masa mata zainab bint jashi ita ko matar ta fi karfin zaidu sai a ƙarshe zaidu ya sake ta Allah ya ce falan ma qada zaidun mina wataran zawwajana kaha yayin da zaidu ya gama aurensa da zainab na aura maka ita sai za a tarihin duniya ba a taɓa samun wanda Allah ya ɗaura maka aure ba sai manzon Allah a auren nan da zainab ba sadaki ba alwali ba wakili ba taro ba komai iya wannan ayar da kaje tace daurin aure yace zawwajana ka hana aura maka ita saboda haka Zainab bint Jashi tace wa matan Annabi Alfari tana cewa kuna ganin ku kun fini ne a cikin ku kowa babanta ne daura mata aure ni kuma ubangiji ne daura min aure da manzon haka suke fafatawa da matan manzon Allah saboda haka sai da ya aure ta kuma sai munafikai ana yadawa to wani abin kunya har yaushe ya auri matar ɗansa matar ɗansa kayya kayya sai Allah ce kai ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum muhammadu ba uban kowa bane a cikin ku ba uban kowa bane walakin rasulullah shi manzon Allah ne wa kataman nabiyyin kuma cikamakin annabawa shi yasa a baya ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi dumu munan duniya kowa yana ganin manzon Allah ya furansa ba kaman uba yake ba shi yafi uba kuna cewa Zaid dan Muhammadu to Zaid ba baban Muhammadu ba baban Zaid bane shi Muhammadu baban kowa ne saboda haka walakin rasulullahi kaga ita ma siga ce ta da fushi ko an tabo annabi ne Allah ya yi kuma haka can ma a cikin suratul fathi tushin da lokacin da Allah ta'ala ya saukar da tadakulun al masjid al harama insha Allahu aminina muhallikina ru'usakum muqassirina la takafun za ku shiga masallacin harami in Allah ya yarda kuna masu aski kuna masu kwaso lokacin da suka yi ɗeburin dira mutum dubu da ɗari biyar annabi ya ɗiba kuma da aka je shiga makance ta gagara sayyidina abubakar da umar umar yake gaya abubakar yana cewa saura ka ɗan halaka yace me ya faru yace kaga da muka je ba mu shiga dinnan ba sai na ce to ya annabi ya ce za mu shiga kuma mun je mu shiga ba an yi abin nan umar ya ce a zuciya ta saura ka dan malaka wato yayi kokonto yayi kokonto abubakar da umar a tsakanin su wani kokonto akwai ya kamata a tauna tsakuwa saboda karma wani ce zai to daga baya kuma sai annabi ya ce musu da nace muku za a shiga na gaya muku ranar da za a shiga ko shekarar Allah bai ce mun ran kaza ko a shekara kaza za mu shiga ni da Allah ya mun wahayi tabbas ba ko kwanto ciki za mu shiga masallacin madani da muka je bana ba mu shiga ba zan bari bari shi mu shiga kuma da gurin Allah bai cika bane to shi yasa anan din Allah ta'ala yake cewa huwal ladzi arsala rasulahu bil huda shi ba Allah shi ya aiko wannan manzon nasa da shari'a wa dinil haqqi da addini na gaskiya li yudirahu ala dini kulli addinin nan ya fi karfin kowane addini gaba daya wa kafa billahi shahida ubangiji shine shaida ya isa shaida kowa kuma sai ce muhammadun rasulullah lalle lalle annabi muhammadu manzon Allah kaga wani kokonto ne a boye a ƙasa wanda Allah ta'ala ya fito da shi anan kuma ma kaga akwai cikin masurar akwai sigar munafikai da aka tafafatawa da su سيقول المكلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا إلى ما أكل ما قال أقرشي دي أبنجي يا كاو سونا من ذا الله لدن يمونا بكو فشي ناس أنني وفشي ما سيغا فشي wanda malamai ba tabbatar da fushi bane na Allah shine gudun da ya zo a cikin suratu Muhammad suratul Qital amiru manzila ala Muhammadin wa huwa al-haqq to wannan ma Allah tabaraka wa ta'ala yayi wani tamwihi a gurin me ma'anar wa huwal haqu shine gaskiya Allah ta'ala shine haqu manzon Allah haqu alqur'ani haqu addinin musulunci haqu lahira haqu duk sunan Allah ne sunan manzon Allah ne sunan duk waɗannan su ne Allah ta'ala ya dunkule wannan a cikin annabi shi kadai in ka ce haƙƙu sai a ce Allah haƙƙu musulunci haƙƙu ƙur'ani haƙƙu tashin alƙiyama haƙƙu ita gaskiyar kanta amma da Allah ta sai ce wa huwal haqqu min rabbih shine al haqqu da tazo min rabbihin daga ubangiji to annabi sallallahu alaihi wasallama shi kai ya dunkule waɗannan sifofi sifatul lahi ta'ala sifatul qur'ani sifatul imani sifatul islami sifatul haqqi duka shi ne ko a wannan ko a wannan sunayen to sai wa'annan guda guda guda guda guda a nan ne Allah ta'ala ya amfani da sunan Muhammad ma'anar kuma Muhammad shine kasiral hamdi ko kuma kasiral mahmada shine wanda ya cancanta a gode masa mai yawan godiya ga Allah bi sigatul mubalaga ma Allah ya kawo ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqun lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismihi ahmad kaga nan ma an zo da wannan sigar saboda haka akan wannan sha'anin suna na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake da suna Muhammadu shine sunansa mafi shahara amma sunayen annabi suna da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin wani hadisi yana cewa li asma'un ashara ina da sunaye guda goma da farko sai ce ana Muhammadu ana Ahmadu ana al-Aqib ana al-Hashiru ana almahi ana ɗaha ana yasin da sauran guda bakwai guda uku da kaga duk sunayen manzan Allah duk sunayensa na cikin alkur'ani da Allah ya faɗa banda wanda aka ce annabiyu ar-rasulu al-muzammilu al-mudassiru ar-ra'ufu ar-rahimu al-barru at-tawwab kuma malamai suka ce duk asma'ullahi husna guda 99 idan ka cire Allah kowane suna ga yawa annabi kowane suna sunan manzon Allah idan ka ce al-mu'minu me ma'anar al-mu'minu mai imani ko to sunan waye sunan Allah ne kuma sunan waye al-muhaiminu me ma'anar al-muhaiminu almuttaliu ala a'malil ibadi shine supervisor waye supervisor ubangiji a duniyar nan manzon Allah ne aljabbar ne ma'anar aljabbar shine mai karya wanda ya giggiwa annabi bai karya masu giggiwa ba alqaharu ne ma'anar alqaharu bai rinjaye manzon Allah bai rinjaye duka abokan gaba ba algafaru ne ma'anar algafaru bai yawan gafara manzon Allah ba bai yawan gafara bane arrahimu mai yawan tausayi annabi ba sunansa bane shi yasa a can ce bil mu'minina ra'ufur rahim duk sunayen da Allah ya ba wa kansa wanda qur'ani ya zo da su sunayen manzon Allah to wanda wannan kuma akwai ƙarin sunaye wanda mai dalailu al-imam al-jazuli ya kawo su guda 201 a cikin littafin sa dalailul khairat imam suyuti kuma ya faɗa a cikin sharhin nan na muwadda tanwirul hawali ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da sunaye sun hutu a ƙarshe dai sai yake kai ku tsaya ku ji kasratul asma'i tadullu ala sharafil musamma yawan da girman daukaka shi yake kawowa yawan sunaye in dai daukakar mutum za ta bashi sunaye to insha Allah tabaraka wa ta'ala duniyar nan ba wanda ya san adadin sunayen manzon Allah sai za in ka samu malaman tafsiri sun kawo ma ma'ana annajmu annajinmu suka ce huwa muhammadin sallallahu alaihi wasallam tauraro ma'anar tauraro abin da ya sama ko to akwai wanda ya fi annabi sama ba wanda ya fi shi sama sayyidina ali karramallahu wajahu lokacin da manzon Allah ya zo zai rushe dakin Ka'aba zai rushe gumaka da suke cikin dakin Ka'aba in ya zo zai nuna gunci daga nesa wani yana bayan garin ya baka ce za al haqu wa za al batil da sanda sai guncin ya faɗi akwai wani a can saman Ka'aba kan dungu aka tashi da dalma da tagulla aka narka aka jika shi sai ce sai bi ali wannan aliyu ya ce ture wannan hau ka'aba ka turo shi ashe ba wai manufar annabi sai na ali hau ka'aba ba a sai na ali yayi yayi hau ka'aba ya tasa yace a ba za ka iya ba yace a baran ya ba sai ce to zo sai annabi ya sunka ya ce ta ka ka fadan nan tawa sai dora ka kawo buwan sa kan ka fada sai manzo Allah ya miƙe da shi tsaye kaga annabi bai kai ka'aba tsoro ba amma da ya miƙe ai bai kamata aliyu ya je wajen gunkin ba sai aliyu ya ganshi ya cere gunkin ba abin da ya faɗa bayan ya sauko sai ce wallahi tallahi sai da in taɓa wata wata ba sai kama wata ya taɓa da yana cewa ai sanyi ne da shi ya ce ga rana ma na taɓa ta taurari ko sai da wuce su kafadar manzan Allah ya sai ne yasa girge tura gunkin kuma ashe manzan Allah abin da yake so nuna mar wannan girman sabon yake so nuna amma ai zai kama shi cicciba shi ce je ko amma sai yace ta kafa fada ta dai ta ga fada da annabi mike da shi sai ya ce fara aitu masharikal ardi wa maghariba naga magudan rana da mafadarta naga kudu da arewa na duniya duk tun daga farkon duniya har karshe sai din kai ya gun ka fada manzan Allah to kaga idan tauraro ana nufin abin da yake sama to manzan Allah ne annajim shi yasa imamu jafar sadiq ya ce da allah ya ce wan najmi idza hawa ubangiji tabaraka wa ta'ala yana nufin na rantse da muhammadu idza hawa idan ya zo duniya kuma sai ya zama jawabul qasamin kuma a kansa aka ce ma danna sahibuko ko ma gawa wannan dan uwa naku bai taɓa barin hanyar ba ko ma gawa kuma bai taɓa kaucewa ba ko ma yandiqu anil hawa bakinsa bai taɓa furta san zuciya ba in huwa illa wahayin yuha duk abin da ya faɗa wahayi ne aka yi masa allamahu shadidul quwa bu min ra'ila akin ma ba ma zagal basaru aka ce wa ba daga idan sa bai taɓa kallon ba daidai ba eh ma ka zabal fuadu mara a zuciyarsa bata taɓa hango abin da ba daidai ba bata taɓa kuskure ba saboda haka wannan shine tsarin sa to kaga kenan sunan nan sai aka zo aka ce qaf wal qur'anil majid ma ma'ana qaf ma'anarsa shi ne ƙafin da yana nufin kalbu muhammadin zuciyar annabi muhammadu shi ne ƙuwatu ƙalbihi ƙuwatu ƙalbi muhammadu ƙarfin zuciyarsa na karɓan alƙura'ani annabi ya karɓi ƙura'ani bai ragargaje ba ƙura'ani duk girmansa da nauyinsa aka jibga wa annabi rana ɗaya akan zuciyarsa zuciyar ba ta yi bambin ba كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه يا سوقد القرآن كوتشو كم أكن روشيا لا أنا لا أكن سوقد عن القرآن ما مكاكا أبن دا أكتشي مدى شيء ناس سوقد شيء على شكرا عشرين دا دا أكو to haka yake a rubuce kuma duk wani sahabi a cikin wannan shekaru ya san Qur'ani amma manzon Allah rana ɗaya ne yasa Allah yake cewa nazala bihi ruhul alim ala qalbika mala'ika jibril ya sako da alƙur'ani a kan zuciyarka ya takuna min al-mundiri na bilisanin arabiyyin gobe amma lokacin da jibril ya kawo alƙur'ani in yana karanta annabi sai yana yin irin adab din nan yana in annabi ya karanta in jibril ya karanta alƙur'ani sai annabi ya karɓa shi ba iqra sai annabi ce iqra bismi rabbika sai annabi ce bismi rabbika sai Allah ya ce la tuharrik bihi lisana litajala bihi ban yadda ba ka ƙara motsa harshenka don kai saurin karba ba layinka ba ne ya zo ya kaɗa maka abin da na turo shi da shi shi ma ya samu sharafi tun da na aiko shi wajenka ina alaina jam'ahu wa ƙur'anahu tara shi da karanta shi mu ne aikin mu ne sun ma ina alaina bayanahu kuma bayanin da muke so ka yi ma aikin mu ne kaga Allah ya hana masa ya karɓi ƙur'ani a wajen jibrilu in za ka karɓa ka ji shi kawai ya yi karatun sai tafi shi yasa ma kai tsaye ubangiji yake cewa jibrilun nan da ka gan shi fa kai abokin zance mu ce na Allah yana gaya mana jibrilu fa baya daga cikin komai game da wannan wahayi yana cewa innaka latulaqal qur'an min ladun hakimin alim kana karban alqur'ani ne kai tsaye daga ubangijinka shi manzo Allah direct ne daga ubangiji jibrilu aikinsa shine idan za a saukar da wata doka ko za a yi wani tsawa ko za a yi wani hanyu ko za a yi wani umarni ya zo ya durkusa ya ce aya kaza ta kudi kaza Allah ya ce ya karanta musu sai ya tafi yasa abin da ya faru kenan shi yasa da ran da za a saukar annabi Qur'ani marawaita suka ce annabi ya zo gida ya samu na na Khadija yana cewa zammiluni zammiluni zammiluni to me yasa saboda Qur'ani ya sauka da sai Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal muzammil yana cewa lullube ni lullube ni da bargo ina jin sani sai Allah ya ce ya kai mai wannan bargo lullubewar ba za ta aiki ba umin laila illa qalila ka tashi da daddare kai ta sallah qur'ani din nan da za a saukar maka ba kwanciya bane tsayawa za ka kai sallah baya rukuwa baya zawa a zaunawa a zuciya cikin sauki tashi kai ta sallah kaga shi ba ta aye tashi ya kwami ba wa zai ce mai kwami ba kwami tunda Allah ya ce inna alaina jam'ahu mu ne zamu yi ne ibga ma shi akan zuciyarka ba aikin kwakwalwa bane shi aikin zuciya ne kumin laila tashi da daddare ka raya dare illa qalilan sai dai dan ka raya sai nisfahu rabin daren za ka raya a wurin kusurin qalila au bi alayhi wa rattil alqur'ana tartila idan ka yi wannan kuma sai ka karanta alqur'ani karantawa sai Allah ya faɗa mana dalilin da yasa aka ce tashi inna sanulqi alayka qawla sadida za mu saukar maka da wani irin magana mai nauyi shine alqur'ani kuma me yasa Allah ta'ala ya ce manzon Allah ya tashi ta sallah saboda Qur'ani zai sauka zuciyarsa yace inna nashi'ata al-layl hiya ashadd waqa'an wa aqwam qila lalle masu tashin dare su ne suke daukan nauyin komai ta zuciya wa aqwam qila kuma su ne maganar su take tsayawa tsotsar akan duniya masu tashi har zuwa yanzu duk wanda yake tashin dare to mutum ba zai zama wani ba sai ya tashin dare ba yanda za ka samu fadar ubangiji sai ka yi tashin gari sai Allah ta'ala kamar ya bashi umarni ne yana cewa ya tashi ko to a gaba sai aka lallashe shi kuma aka ce kai hakuri da muka ce ka tashi kai sallah kamar baka yi inna rabbaka ya'lamu annaka ta'ubu illa fi sulusayil layli wa nisfihi ubangijin ka ya san daman kana yi ya san kana yi kafin a sabar da wahayi ma yana yin ne yana yin sallah inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil layli Allah ya san kana raya wato kaso biyu cikin uku na dare wato nisbihi kana raya shi gaba daya wai ce wa da'ifatu min alladina ma akwai wadansu ma wanda suke tare da kai suna taya ka Khadija tana yi Ali yana yi Zaid ibn Harisa yana yi Hind ibn Abi Hala yana yi saboda haka Allah ya ce na san su ba suna yi kuma annabi ya tashi su ma su tashi da kara suna tabu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to kun ga wannan shine abin da yake nuna mana a ƙarfin zuciyar annabi shi yasa Allah ya rantse da ƙarfin zuciyar yake cewa qaf wato qasamun bi quwwati qalbika rantsuwa nake yi da ƙarfin zuciyarka ya rasulullah sai malamai suka ce a cikin sunan manzon Allah akwai alfajar me ya alfajar wal fajar Allah ya rantsuwa da alfajar kun ga alfajar din nan ba yana nufin alfajar wanda kake tsammani bane alfajar ai ba wani abu ne mai darajar Allah sai ya rantsuwa da shi a'a yana nufin wato kasamin bi muhammadin ismin min asma'i muhammadin in ji ja'far sadiq da jika nabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana rantsuwa ne da manzon Allah ma'anar al-fitr wa minhu tafajjara al-iman imani yana bubbugowa ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya bashi wannan al-fajr din sunan sa ne to addaha sunan sa ne kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce yasin qasamun bi muhammadin wa huwa min asma'i muhammadin sunan manzan Allah shi yasin shi yasa ma Jafaru Sadiq yace in ji Abdullahi ibn Abbas daga Jafaru Sadiq yace ai ma'anar yasin nan ya sayyidu ya kai shugaba da Allah yace ya kai shugaba wato ya rantse da sunan shugaba sai yace wal qur'anil hakim na rantse da alqur'ani mai hikima me jawabul qasim innaka laminal mursalin wallahi kai manzo wannan kuma raddi ake yi wa arna da suke cewa ya ayyuhal ladhi wanda suke cewa wai kulin da zina kafaru latta mursala kafirai suke cewa kai ba manzo bane ba da gaske bane sai Allah ya ce innaka laminal mursalin wallahi kai manzo kafin a faɗi magana sai da Allah ya rantsuwa ya faɗi sunansa ya rantse da sunan ya rantse da alkur'ani sannan kuma ya faɗi jawabin saboda ka kuma sunayen annabi sallallahu alaihi wa sallama suna da yawa akwai hadisin da yazo yake cewa inna li li asma'un khamsa ina da sunaye guda biyar ana muhammad ana ahmad ana al-aqib alladhi la nabiyya ba'd ni ne na karshen da babu annabi baya wa ana al-hashiru ni ne al-hashiru alladhi yashuru lin-nasu ta taqaddamu yawm al-qiyamah wanda mutane duka za su tare karkashin diddigin na tashin al-qiyamah wa ana al-mahi ni ne al-mahi alladhi yamhullahu bi al-kufra da ni ubangiji zai amfani da shari da kafirci a doron kasa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ka bayyana da sunaye da yawa kenan idan ka koma cikin alkur'ani zaka ga sunayen nan da na faɗa yanzu dukka suna ciki kowace sifa Allah ya ambata annabi ita misali idan sifatul lahi sifar lafzul jalala ne kadai Allah bai ambaci wannan Allah kuma ita ma Allah ya ce mata idan da za ka ce kai ne Allah yau da za mu samu ruwayar hadisi ta ce manzon Allah ya ce kai ni ne Allah to ni fa shi Allah na ne ni bai da zan Allah ya da zan kawai eh ni kawai za ka yi domin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi wani ya yi annu afro wanda akwai wani afro din ba za ka iya canja wata magana nabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce da shi inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma al'ummomin da suka wuce a baya duk al'ummar ta aikata mugun laifi Allah sai ya tambayi annabinta me yasa al'ummar ka ta yi kaza an bai ta abin amma manzo Allah ba za a tambaye shi me yasa muka yi kaza ba annaba wannan dukkan su ba wanda aka samu gap tsakanin annabi da annabi kamar tsakanin manzon Allah da tashin annabiya ba kuma duniya ba taba cika da dan adam kamar daga kan manzon Allah zuwa tashin annabiya ba kuma duniya ba taba ganin tantiran yan iska kamar wanda ta tashi daga kan manzon Allah zuwa tashin annabiya ba amma kuma duk a duniya ba jama'a masu daraja da Allah yake imantawa kamar wa'annan tattiran saboda kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas saboda annabi ne ogansu tunda annabi ne ogansu to sun zama manya manya su ma saboda haka ma wasu ma a cikin hadisi mala'iku ran tashin alkiyama in sun ga yadda za a yi wa al'ummar manzon Allah kyauta sai su ga an yi layi ana ta cewa a wuce a wuce a wuce wala yadkhuluna jannata da gari a wuce a wuce Allah yana cewa a wuce a wuce kuma gunda za a wuce din nan hanyar da ba a wucewa ne hanya ce ba a bi akwai hanyar da aka ce shugaban kasa ne kada yake binta in ka je abuja to sai a ce kowa ya bi ta hanya a biya da biya ko ta warke cewa babun an yaminin arshi ko wata kofa ce daman al'arshi take ba ita ce main main babbar kofar shiga aljanna kofa ce step do step way kofa ce ta musamman wanda tana nan dab da al'arshi ta bangaren dama annabi sallallahu alaihi wa sallama zai zo ya tsaya inda al'umma suke ta ɗuruwa wajen hisabi zai dinga yanke su yana cewa kubunan kubunan kubunan a tabi su su ko mala'iku su ga ana tabi ana tabi su in kun je ku shiga ta can ai ta ɗuruwa kawai ana nan kuma wasu suna ta fama ana hisabi al'ummomi ana ta musu hisabi shi kuma al'umma ana ta gudu ana duruwa a nan mala'iku za su ce to wa'annan ya za a basu za ka ce kai ku ciyayi kanku ba a taɓa waɗannan mutane a nan ne sai ta mala'ika ya ce ka da hazigil umma an ta kuna an biya a kulla ka wannan al'umma su ba kasa za ka ɗansu zama annabawa su ba annabawa ne annabi ma ana kulkusar da shi ana tambaye su kuma a ce ba za a tambaye su su annabawa ne kawai haka mala'iku za su kama wannan gida lokacin da aka ɗebi wasu al'ummar manzan Allah aka yi wuta da su wuta tana kulle kun san yadda tsarin wuta yake ba ta bude aljanna ce a bude in ka je kawai ba bude kofa wuf sai ka fada haka ne ko ita ma kafin a bude din sai annabi ya je ya kwankwasa ne gadin aljanna ya ce waye kai sai ce ni ne muhammadu sai ni ke ce kai aka ce in fara budewa in ya bude sai ce daga yanzu kuma ba zan kare wa kowa aiki ba na gama aiki na dama an ce kan na bari wani dan adam ya shigo sai kai kan na bari ko mala'ika shiga gidan nan sai kai tunda ka shiga yanzu ya rage kuma na ubangiji ya bar wanda ya ga dama ya shiga sai mala'ika ya kauce kowa to haka wuta ma tana kulle jam ta ila ja'uha sai mutanen da za su shiga cikin ta sun zo dab da ita mutu haɗa buwa buwa idan aka bude ta sai wani irin zafi ya fararra ko daga cikin wutar sai ya halaka mutanen da suke bakin ta to a lokacin da wuta za ta zo in an bude ta sai ta kawo bara da wannan zafin nata sai al'ummar manzo Allah ce ya Muhammadu sai ce ya ta tuya bara sai an yi shekaru ana haka a can annabi yana ta yana ta escaping wasu su kuma wannan an yo an zame da su ana yi haka da su in wutar ta zo ce ya muhammadu sai ta wu haka zafi tai tai har san da Allah ya so sai annabi ya ji wannan kira sai canza guri sai ta wuce duk ku komo ku komo saboda sun kira sunan manzon Allah sau daya an kira muhammadu sau daya wannan sunan mai tsada ne Allah tabaraka wa ta'ala malaman hadisi suka ce a tarihi Allah bai taɓa kiran manzon Allah da wannan suna ba yace ya Muhammadu sallallahu babu shi wannan suna amma dan tashin alkiyama lokacin da za a nemi ceto annab Allah zai faɗa idan manzon Allah ya je durkusa yana roƙon ceto sai Allah ya ce ya Muhammad manzo Allah ya ce sai na su ma saboda dai yau an kira sunana ni ne aka kira sunana sai a ce da shi irfa ra'asa eh washfa tu shaffa san tuda washfa tu shaffa roƙi abin da kake so za a baka tambayi ce san za a baka ce ta shikenan kuma annabi sai ya nemi ce ga annabi sallallahu alaihi wa sallama shi wannan suna nasa suna ne mai tsada suna ne mai daraja magana ta ƙarshe sunan Allah ne kuma sunan su ɗaya da Allah kai ka taɓa ganin tafaran Allah a duniya to manzon Allah tafaran Allah ne yanzu sahabinsa kuma a gaban sa ya faɗa kuma annabi bai musu ba yana cewa wa dammal ila husman nabiyyu ila ismihi idza qala fil kamti al mu'adhdhin ashhadu wa shaqqa lahu min ismihi li jillahu fadhul arshi mahmudun wa hadha muhammadun in ji hasan dan sabitu ya ce kai kun ga wannan shi ne shakkar ila husman bambal ila husman nabiyu ila su shi ne kaɗai wanda ubangiji ya taɓa haɗa sunansa da sunansa guri guda ga sunan Allah ga sunan manzan Allah kuma a guri mafi tsada idza qala fil kamsi al mu'azzin ashhadu idan ladani yace ashhadu Allah ilaha illallah to dole kalma ta bi shi ne ashhadu anna muhammadur rasulullah a salloli guda biyar duka da na filfilin dare da na filfilin rana da sallolin dare da na rana da sallar juma'a da sallar idi da dukkan wata huduba da za a yi a duniya in dai huduba ce karfafiya sai ka ji sunan muhammadu a cikinta shi ne yake cewa wa shakka lahu min ismihi li yujilla ya tsaga mar suna ne daga cikin sunayensa dan ya girmama shi fazul arshi mahmud sunan ubangiji ne mahmud wa hadha muhammad sannan ko sunansa Muhammad kuma sunansa ma Muhammad ko sunan manzon Allah Muhammad sunan Allah Muhammad sunan manzon Allah Muhammad sunan Allah Muhammad shi yasa ubangiji yace wa rafa'ana laka dhikra na daga darajar ambatanka Jibril ya zo ya tambaye annabi ya ce ya Rasulullahi shin ka san me ubangiji yake nufi da rafa'ana laka dhikra ka san haka kuwa sai ce a Allah ne sani sai ce ma'anar ta fa shine ubangiji dan ta bai ji Allah uzkara illa ma aka ban yadda wani mutum ya kira ni ba tare da kai ba eh mana kuma yake cewa an ja'altu zikraka zikri wa zikri zikraka wannan fasar Jafaru Sadiq na sanya zikiri na zikirinka ne zikirinka zikiri na ne idan ka fara manzon Allah manzon Allah wallahi daidai za a baka da ladan kana cewa ya Allah ya Allah wanda ba yanda da ji annabi ya halaka wallahi in ka ce ya Muhammadu daidai yake da ka ce ya Rabbi in ka ce ya Rasulullah daidai yake ka ce ya Allah idan ka ce ya abin Allah duk wani sunan da zaka kira annabi da shi daidai yake da kiran sunan Allah abu mas'ud al-ansari radiyallahu anhu yana da bawa sahabi ne yana da bawa sai bawan dan ya masa laifi sai bai fara zane bawan nan bawan nan yana dan Allah yana ta man sama giya yake can bawa ya ji duka ya marewa sai kama ya Muhammadu ya Muhammadu bawan kawai annabi yana gida a zaune sai Allah ya je homar wannan sautin a kunnarsa kawai sai tashi yana bi layi layi sai ya je samu abu mas'ud al-ansari yana zane bawan sa sai annabi ya je shiga tsakani ya ce ya yana maka magiya ba za ka yi shi ba ka je na kira sunana ba ne ce to ya kira sunana ya nemi ɗauki da ni ba za ka bashi ba ka yan tashi dan tashi yanzu yanzu nan abu bas'ud al-ansari ya yan tashi ya ce ɗauki kuɗi ka bashi jari zai zaba ki kuɗi ba shi jari shi saboda ya ce ya wannan suna ai shine sunan nan da abdullahi ibn mas'ud umar yana da ciwon tundurmi a kafarsa kafarsa ta kumbura sundum ko zaman tafiya ba ya yi a sallah wani mutumin iraki ya zo ya ce kai malam na ga kafar ta ka ba dama sai ce wannan kafar ta ci kuɗi ta ci magani amma ga har yanzu babu babu sauki sai ce a to ai hanyar magani ne baka sani ai magani ne a gonar yaro ga magani a gonar yaro ce ai mu in cuta ta gagari likita kawai sai mu koma ila a habbin kalbi ilayya mu in muka lura da wa muka fi so a cikin halitta sai mu kira sunansa sai ga cutar ta warke sai ce a ni ma ina da nawa sai ce to ka gwada sai ce ya muhammada sai kafa ta ce su kawai ta zace nan da shi suna annabi kawai ya kira yana cikin a shifa da alƙari biyar to ƴan uwa ma ƴan uwa musulmi kun ga wannan sunan to suna ne mai tsada in kaga ambaci suna yaro da wannan sunan ba shi daraja manzo Allah ya ce idza sammaytumul walada muhammad idan kuka ambaci sunan yaron ku muhammad fa akrimu akrimu shi wa wasi'u lahu fil majalis idan ya zo gurin zama ku buɗa masa wala tuqaddihu lahu wajhan kar ku masa mummunar magana eh mana suna ɗanka ne da ka haife shi idan karwa annabi tafara to bi shi a hankali kai la'akari da waye mai suna bi shi hankali to idan annabi yana da ya faɗi wannan kuma wannan mumayyazat ne na darajojinsa to ya kace gani yayin da ranka faɗa kansa akwai matsala ko babu annabi mutum ne kaman kowa wannan ba ya wuce jahilci sunansa ta ɗin hankali ko shehin unguwarku ba mutum ne kaman kowa ba na rantse da Allah mai unguwarku ba mutum ne kaman kowa ba balantana annabi mutum ya lazzanta da bakinsa ya sai kamar kowa yake wannan taɓa hankali wannan ba baya daga cikin abin da ya shafa hankali ba ma layin ilimi ba ne in kuma kaga ilimi ne to a cikin arna wanda suka fi kowa arnanci a duniya to kana ciki duk wanda ya ce annabi mutum ne kamar kowa sai ya yarda da abubuwa guda uku number one zai yarda da shi da alade ɗaya suke dole ne zai yarda da shi da kare ɗaya suke zai yarda da shi da jaki ɗaya ne wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yudiru bi janahaihi illa umamun amsalukum duk wata dabba da take doron ƙasa babu wata dabba da take doron ƙasa babu wani tsuntsu da yake yawo a sama shi ma in su ba al'umma ne irin sai ka yarda da al'ummar jakuna da ku al'ummar mutane ɗaya kuke al'ummar da al'ummar aladu da al'ummar mutane ɗaya kuke don haka Allah faɗa illa umamun amsaliku su ma al'ummomi na irinku da ungulaye da hankaku da shirwa da jaba da ɓera dole ka yarda shi ma irin kai idan baka yarda da cewa kai da jaba ɗaya bane baka yarda kai da alade ɗaya bane baka yarda kai da kare ɗaya bane kai da jaki ɗaya bane to kuma ba ka da ikon da za ka ce da kai da annabi ɗaya ne don abu da Allah ya faɗa ƙul inna ma ana basharun misluko ni mutum ne kamar ku amma akwai ƙul a ciki ƙul ya ce ka faɗa musu to akan me za a faɗa musu kun suwa za a gaya wa za a gaya wa musulmi wannan zancen yanzu abubakar zai yarda annabi zai ce abubakar da ni da kai duk ne zai yarda yanzu umar zai yarda da wannan zance yanzu kana tsamman za ka je ka samu umar ka ce umar da kai da manzan Allah fa duk ne ba umar zai barka yanzu abubakar zai barka yanzu usman zai yarda da zancen ka aliyu fa akwai wani sahabi da zai yarda da zancen nan wallahi babu shi shin annabin ya yarda da zancen annabi ba azumi ya dauka yayi guda uku a jere ba buɗe baki ba sahur uku sahabbai suka fara yi wannan ya bingire wannan ya bingire sai ce me yasa kuke ta bingirewa ne suka ce ya rasulullahi azumi muke irin naka sai ta yana haitukum anan nisa ni ban hana muku irin wannan azumin bane suka ce wa innaka tuwasilu ai kai ma kana yi sai ce inni lastu mislakum hani ba irin ku bane ta fito ko bata fito ba inni lastu mislakum ni ba irin ku bane wa inni lastu ka hayatikum tsari na irin tsarin ku ne halitta ta irin taku ne tsammanin ku daidai muke da ku wani gure yake cewa lastu misli ku din ma ba iri na bane kala kalan magana da annabi ya nuna musu daban yake su daban shi daban su daban a gurare da yawa wanda la tu'addu wa la amma sai ga shi wani mutum ne musulmi yanzu yake faɗa a cikin addini ne annabi kamar kowa yake wannan ɗin wai cikin addini ne to wanda yake da waya android kuma yake da application din tafsirin ibn kasir ina tunanin ya bude yanzu ya kalla ya bude aya ta karshe karshen suratul kahfi ya ga mai ibn kasir ya fassara wannan ayar qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada ita ce aya ta ne a suratul kahfi to ka bude ta yanzu zan gaya maka tafsirin ta da ta kuma za ga haka yake mai hadisi yake cewa warawa dabarani warawa abul qasim dabarani al imam dabarani ya rawaito fi mu'jamihi a cikin littafin sa mu'jam an muawiya karatu ya kawo shi daga muawiya annahu qala yace hadhihi al aya akiru un ayatun unzilat fil qur'an wannan aya ita ce nan ba ƙarshe a cikin alƙur'ani abinda take cewa qul ya muhammadu ya kai muhammadu ka faɗa gawa za ga wa li haula'il mushrikina ga waɗannan arna almukazzibina li risalatika masu ƙaryata risalarka qul li haula'il mushrikina almukazzibina li risalatika ka gaya wa waɗannan mushirkai masu ƙaryata risalarka inna ma ana basharun musulukum yuha ilayya ni mutum ne kamar ku an mun wahayi faman za'ama wanda ya raya anni kazibun ni ƙarya nake yi falyati bima ji'tu bihi shi ma yazo da abin da zo da shi dan Allah da annabi idan ka dinki da kanka a cikin wannan ayar kace annabi mutum ne kamar kowa inda kana bin tafsirin ahlus sunna to kaga kai kafiri ne damun Allah bai ce a yi magana da musulmi a kan wannan ayar ba sabin da Allah ce a yi magana da musulmi Allah ya ce a gaya wa arna kuma kai arne ne to tun da ka runguma kai arne kai ka gada maka runguma amma Allah ce bai ce a yi da kai ba to kaga ba abin da yake faruwa game da wannan kuma za ka gani Allah ta'ala ya kawo maganar fir'auna da shi da jama'arsa da annabi Musa da Haruna suka zo sai suka ce mai anu omenu li basharaini mislana yanzu za mu imani da mutum biyu kamar mu wa qaumuhuma lana abiduna mutanen nasu yan wato ƴaƴan uwansu bayin mu ne kuma yanzu kun zama basharaini mislana mutane biyu ne kamar mu wannan magana kaman kowa din haka fir'aun ya gaya wa annabi Musa da annabi Haruna kuma haka annabawan jumlatan aka gaya musu a cikin suratul Ibrahim ko Allah ma zai kace annabawa suke cewa a qalat rusuluhu manzannun suka ce inna hanu illa basharun mislukum sai ke cewa ma antum illa basharun misluna suka gaya wa annabawa duka ba kowa bane ku sai mutane ne kamar mu su annabawan suka ce eh in nanu illa basharun mun ji mutane ne kamar ku amma ga wasu abubuwa ku kiyaye wannan arne ne ce ga annabi wannan zancen arne shi zai faɗa wa annabi wannan zancen amma ba musulmi ba to ba magana annabi da gurgurwa sunansa kawai ya ishe ta dan al-imam al-busuri yake cewa da a ce wato darajar manzon Allah a wajen Allah yanda muke yanda darajar take a wajen Allah haka muke fadanta kuma haka take a zuciyarmu a hayasmuhu hina yud'a darisar rimani wallahi da a zuciyarmu muna fadan darajar yanda take a wajen Allah idan ka je makabarta kace kai duk ku tashi dan Muhammadu wallahi kowa ya tashi haka busiri ya fada da a ce wallahi yanda annabi yake a wajen Allah haka yake a tsarin mu da ya kai haka a wajenmu daga mun kira sunansa duk waɗanda suke makabarta da wanda suka mutu daga tashi farkon duniya har zuwa zuwa lafiya sun dawo kurewar abin da kake so Allah ya maka za a yi maka domin wannan suna to balantana kuma shi Allah ya ce dan ciran da kuke yi abin da kuke faɗi bai daidai ma da abin da Allah yake ya sani na darajar sawa annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi iya sunansa kawai ya ishe mu darasi sunan manzan Allah abu ne mai daraja akwai wani akwai wani sahabi da ake ce masa zai dubu sarki kanin sayyidi na umar ko yayansa yayansa ne yayansa ne zai dubu sarki to sai ya haifi wani ɗa sai sa mar muhammad yayi wa annabi takwara da shi to shi yaron nan sai ya samu hurido duk abin da ya ga damar yi yake a garin madina kawai duk inda ya biyo sai a ringa kokarin kaucewa ana darken shi kawai sai sai rudu wata ran sai baban yana kiran sai yana cewa ko mana kai kaza mana sai yana cewa ni baba wannan ba sai ta kai hakuri mana uban yana lallaba shi saboda wannan magana ta manzon Allah sai da Umar sai ya zo ce a yaya wannan ba Muhammad bane yace shi ne yace ya yana magana kana magana yace to ai ka san suna ka san matsala yace a mai sauki ne wannan mai sauki ne sai dai samu sai da Umar ya samu manzon Allah ya Rasulullahi ina nemo ta alfarma amin sai ce menene yace dan gidan Zaidu Muhammad bin Zaid yace haka yace ya samu matsala baya jin magana kuma sunanka da aka samar ya sa ba mai iya masa tsawa amun alfarma na wata uku zan canza sunan sai mu hukunta shi in ya hau hanya sai mu sai mu dawo da sunan annabi ya ce an maka alfarma sai ya cire shi mai da shi ya ce to a ba mu wani suna daga nan wajen ku sai ce ku sa masa abdurrahman sai aka samu abdurrahman sai sai na umar ya sa shi a teki sai da ya hau sai ti ɗar sai ce to a dama da sunan sa ruwan da ake yi da rasu ko to kaga yanzu in nan sahabbai ba sa ganin darajar sunan ya zai haka suna ba kawai aka samu amma yanzu ya kace tsammanin mu yanzu ake gani yanzu kai wani abu da annabi ma a ce mushriki ne wace irin al'umma ce wannan wace irin jahilci ne wannan ba shi da alaka da ilimi wannan ba shi da alaka da ilimi kuma yanzu wannan karatun da na yi na sani da dukkan malamai masu karatu a littattafai duk karatun da ɗauko sun san inda yake yanzu ku ɗalibai kun san inda yake almajirai ƙanana iri na kun san inda karatun da yake to don ba ina ɗan yin ƙoƙari sai na gaya muku cikin littafi kaza aka yi kaza amma in ba a wajen maulidi ba ni ba za ka ce in zo maka wa'azin aure ko wa'azin suna kuma sannan zo maka wannan zancen ba ai ba zai yi ba ko amma idan aka zo wa'azin annabi zalla shine maulidi sai na maka wannan darasin sai na karanta maka darajar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma na tattaro daga littafin ta daga littafin ta ba littafi ɗaya za ka buɗe ka karanta ka samu wannan darussan ba littattafai ne da yawa wannan za ka shiga nan wata tafsiri ce wata hadisi ce wata sira ce sannan ka haɗa ka fitar da wannan darasin wanda in ba a maulidi ba a samu irinsa sai a maulidi to idan maulidi ne zai ba da irin wannan damar ina so mu tsaya mu yi bincike game da ilimi ba bincike na son zuciya ba a yanzu na za ku iya fitowa da matsala wato duk abin da ya zama zai kai ga wajibi abin zai iya zama wajibi haka dai yanzu ana yin sallah ba alwala to haramun ne kenan to sallah wajibi ce ko ba wajibi ba amma me kai zai kai mutum zuwa ga sallah alwala to me suna alwala wajibi to duk abin da zai sa ka kasan darajar da Allah ya wajabta maka ta annabi duk hanyar da zaka bi ka san wannan darajar to gun wannan hanyar wajibi ce ubangiji ta'ala ya wajabta mana ya tilasta mana muga darajar annabi mu ji nauyinsa kuma mu tsoruta da sha'anin girman sa mu sani Allah yana faɗa da kowa yana iya kushe kowa akan annabi har wanda muke ganin kima su da darajar su a cikin wani addini su ne sahabbai Allah zai iya yin fito na fito da su akan annabi to idan mu ne bai kace tsammanin Allah zai da mu hatta matan annabi ummahatul mu'minina duk da kirarin da Allah ya musu wa azwajuhu ummahatuhum annabi wa auladul mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum annabi shine shugaba jagora wanda ya kamata kowane dan adam ya mallaka kansa ga annabi duk wani wanda ya imani da Allah ya sallama wa annabi ya mika kansa ga annabi fala wa rabbika illa a la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita yusallimu taslima to matan annabi aka ce wa abwajuhu ummahatu matan annabi iyayen mu'minai ne amma ko su akan annabin Allah ya tauna musu sahabbai akan annabin Allah ya taka su annabawa ma dukkan su akan manzan Allah sai da Allah ya barza tsakuwa a kawai imana wa idza akada Allah bi saqan nabiyyi kama atainakum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minuna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akastum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum faman tawalla ita ce tsakuwa faman tawalla ba a da zalika fa ulaika hum al-fasiqun wanda ya canja maganan nan bayan wannan shi fasiki ne sada ba ake to kuma a sahabban nan sahabi dan kuskure yayi Allah ya ce mar fasiki ne in ja'akum fasiqun bi nabatin fatabayyan waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam wani yayi kuskure wa annabi Allah tabaaraka ta'ala yake cewa qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum kuma ubangiji yayi mana umarni yana cewa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'adhiruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila idan akwai wani abin da ya wajaba mu sani kan annabi ba mu cika sanin su ba sai a wajajen maulidi abubuwan da suka wajaba kan mu ai kamar an kawo ta ko an kawo ta eh eh an canja saboda haka kun ga ruwa musulmi a a fahimta da za ku yana me wani tsari ne yake kai mu musamman nan darajoji da wajibobi da suka rataya a wuyan mu na annabi wani tsari muke hawa mu je mu san su shine tsarin da zamu saba taro mu saba sunan maulidi in dai muka sa wa taro maulidi sunansa to in ka je abin da zaka ji cewa in ka kuma ka ji wannan ba abin da ya shafa annabi to taron ne ya samu dan kusur amma abin da ya kamata ka ji cewa to to sunan taron ne kenan sunan sa wajibi tunda wannan abubuwa dole ka sani in baka sani ba zaka iya shiga matsala a lahirar ka da duniyar ka gaba to saboda haka ni a wajena wannan maulidin wajibi ne ya wajaba ba mu san annabin nan ya wajaba mu girmama annabin nan ya wajaba mu ji nauyin sa fa ya wajaba mu san martabar sa ya wajaba mu kebe mu bashi daraja irin wanda Allah ta'ala yake so mu bashi daga san da ba ma sanin waɗannan darajojin to za mu shiga cin mutuncin sa ne mun a babin wannan inda ai wani ne da baya zuwa maulidi yake cewa shi kamar kowa ne wani ne baya zuwa maulidi yake cewa yana fitsari a tsaye wani ne da baya zuwa maulidi yake cewa iyayensa ya wuta wani ne da baya zuwa maulidi yake faɗan duk wata bai san gaibu ba wani da baya zuwa maulidi ya ce irin maganganu na shirme na hauka duk suna da alaka da waɗanda ba sa zuwa maulidi amma duk wanda yake zuwa maulidi ba zai kai da wannan kuma wallahi ko bai taɓa karanta littafi ya gani ba saboda yana zuwa maulidi hasken maulidi zai shiga zuciyarsa ba zai da irin wannan Allah ya ƙara mana soyayya wannan maulidi da muka shirya Allah ya albarkace mu da shi saboda kasancewar akwai malamai ne zan zaka sha nan dan takaitaccen karatu da ni Allah ya mana amfani da haddewa alaje ne kama mala ba wa karanta in ta inda lokacin ba da muka zai yi kawashi mala ya ya mana nam nam bai kamata ba? ta now? a in challenging ne ka karanta me hujja kan haka ai hujjar ba fili take inna Allah bin nasi la raufur rahim wannan ayar akwai ta ko babu to kuma akwai ayar da ta ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum aritum alaykum bil mu'minina raufur rahim an samu tarayya ko ba samu wannan tauhidul asma'i was sifatin ƙarya ne ba shirme ne wai tauhidul asma'i wa wallahi qayyani babu shi a cikin karantarwa annabi Allah tabaraka wa ta'ala yana da sunaye kyawawa kuma yace wa manzon Allah wa rafa'ana laka dhikra ambatanka na daga darajarsa saboda haka shine Allah uzkara illa ma aka waja'altu dhikri dhikraka yana cikin karatu ibnu kasir ya kawo wannan tafsiri da na karanta yace man zakara nabi wato wa kana min dhikrihi dhikruhu yana daga cikin ambatan Allah ambatan manzan Allah inda za ka ambaci sunan manzan Allah zikiri kai wannan magana da ya kamata a karanta ta yanzu da in ka mutu tafi zai ce mun mutu tambaya sun kasa ba da amsa wannan amsar qur'aniya ce wa Allah ya yi wa kansa kirari da inna Allah bin nasi kuma ya kira manzon Allah bil mu'minina to shikenan sannan hadisi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi ingantacce yana cikin ashifatu alqadiyya yana cewa dukkan sunan da na Allah ne sunana ne dan kamar yadda ubangiji yake cewa anal jabbar shi ma manzo Allah yake cewa anal jabbar anal qahhar yace anal qahhar yana ciki wanda bai karatun a shafa ba zai san wannan ba ku da muka yi da ku kun ga karatun insha Allah ta'ala in hujja ce wannan ta isa amma ita hujja ba ta da amfani ga wanda bai niyyar daukar ta ba ana buƙatar tsarkakacciyar zuciya ne ingantacciya kafin a samu ingantacciyar hujja idan aka samu gurɓatacciyar zuciya aka sa mata ingantacciyar hujja ba ta karɓa saboda wala in ataita allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblataka du'alul kitabi da kuke gani yahudun da tsara sun san annabi sun san gaskiya ne amma sun bi shi allazina atina humul kitaba ya'rifunahu sun san shi allazina atina humul kitaba yatlunahu yace me ulaika yu'minuna bihi masu imani daga cikin ahlul kitabi masu karatun at-taura da injila karatu na gaskiya zuciya a buɗe a wanke a ingance to za su imani da annabi amma waɗanda zuciyarsu a toshe a burbe ba za su imani da annabi ba saboda haka wa hujja ba ita ta damuwa ba gyara zuciyarka kawai mu je karatu ya duba alƙaliyar a cikin ashifa ya yi babi yana cewa wannan babi yana magana akan rantsuwar da Allah ya da manzon Allah shi yasa ga akwai la'amurka innahum lafi sakratihim ya abuna akwai kafin nan to malamin da ya fassara ibnu aba'in ibnu aba'in shi kuma ka san tafsiri ka san waye shi sannan kuma ya fassara da Jafaru Sadiq shi ma ya fassara cewa uwatu qalbi Muhammad shi ma yana cikin ashifata alqariya shi kuma ka san ashifata girme ibnu Taymiya yanzu shekara dubu ake nema da littafin ashifa yake rubuce a duniya ba ta yi mata raji ba duniya shekara dubu saboda haka kafin a haifi kakan ibnu taymiya ma ashifa tana kuma shi malam mai ashifa muhaddis ne shi ma muhaddis ne kamar yadda buhari yake ji da kansa haka shi ma yake ji da kansa yana da isnadin sa tun daga kansa har zuwa kan manzon Allah ba dole sai ya rawaito cikin bukhari ko muslim ba baya rawaito da karatu a cikin su shi ta ta tare da ke da kowa saboda ai mai shafa saboda haka littafi da yana daga cikin umda kuma ummu hatul kutub abin da ya shafi abin da yake karantarwa duk duniya ba littafin da ya kai shi saboda haka ya kawo wannan karatun kuma yana nan yanzu haka na rubuta littafi akan wannan matsaloli yanzu haka yana wurin bugawa insha Allah za mu gabatar da shi nan da sati daya za mu yi wani maulidi a gidan Alhaji Malam Nanu a kofar gidansa za mu yi maulidi a wannan za mu gabatar da littafin mai sunan المختصر في خصائص سيد البشر الخصوصية تاع النبي يباشي سونا دا ناسا نعم نعم لو اه وداو كن كو بيني farallan maulidi da sunonin maulidi yau wato kaga farallan maulidi ana son mutum ya zama masoyin annabi ana so mutum ya zama musulmi ne kuma mai ingantacciyar zuciya wannan duk farillai ne in mutum ba masoyin annabi bane kare zo gurin in mutum ba musulmi bane mai wakacciyar zuciya kare zo gurin sannan mai hankali ake son ya zo gurin in mutum ba mai hankali bane kare zo gurin sannan mutum mai fatan samun ceton annabi shine ake so zo gurin wanda baya fatan samun ceton annabi kare zo gurin wannan farillan maulidi ne ko duk abin da ka kawo aka ce kaza farilla kaza farilla ba annabi ne faɗa ba kaza farilla ne farillan sallah sunnan sallah duk wanzu na roshi malamai ne suka ga ya kamata su yi tafsiri dan mu rike abin a cikin sauki kuma muka karba to yanda malamai suka yi tafsiri a farillan sallah sunnonin sallah mustahabban sallah haka malamai sun yi tafsiri a kan bolidi ya suka kawo abubuwan da suka ci karni wato akwai muharramat akwai muqiyat abubuwan da suka zama haramun shine karbar cakudu maza da mata sannan in mun zo kar mu faɗi maganar da ta saba wa ƙa'ida ta tauhidi kar mu dinga cewa annabi ne Allah ne saboda tsabar kauna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ace idza idan ka ce wa Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam bawon Allah shugaban halittar Allah to duk abin da zaka faɗa na daraja ka faɗa kar ka ji tsoron kafirci kar ka ji tsoro in dai ka ce shi bawon Allah ne shugaban halittar Allah ne to duk abin da yake bayan wannan ka faɗe shi mai sunan Allah ne takwaran Allah ne kalifan Allah ne mai wakiltar Allah ne shaidan Allah ne duk Allah ne ya faɗa cikin alkur'ani saboda haka wannan ba wata matsala kaga ka san farillai ka san sunnoni ko yanzu kuna ba ku san farillan maulidi ba kun sani kuma ni ma ina da tambaya a kawo min malamin da ya shekara 200 a duniya wanda ya taɓa cewa maulidi haramun na rantse muku da girman Allah daga she daga yanzu zuwa shekara 200 aka fara faɗan wannan magana shekara 200 baya amma daga 200 abin da ya sama ba a taɓa samun malamin da ya wannan magana ba in za a samu ma waɗanda suka matsa irin su ibn al ne a cikin madaka shi ma raba abin biyu yake wasu malamai sun ce kaza wasu malamai sun ce kaza kuma da muka bibi madakal din da inda yace an faɗan ba malamin da ya faɗa dai kaulin ba a taɓa ba ba ma shi ba maulidi ba ma mahallin kilaf bane babu saɓani tsakanin malaman musulunci akan maulidi saɓani ya zo ne daga yan iskar zamani amma ba daga mutanen da bane sabai tabi ai tabi tabi ina azuma matsala bace ma wanda mutum zai iya sanka ta saboda yana jin tsoro kare kan bai zama arni zaka tanka akan wannan wasu mutane suna tarihin annabi ka ce haramun kuke yi a ba za a tanka ba yawwa saboda haka bari mu kawo magana ta ƙarshe wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya zuwa samu sahabbai suna ta tattaunawa game da darajar da Allah ya yi wurin Allah ta kuma baiwa da Allah ya musu kai jama'a mun ji daɗin da muna cikin kaza muna cikin kaza yanzu zuwa mun lalla duba yadda muke mun fito muna ƙaunar junanmu ba ma kashe junanmu ba ma kashe ƴaƴanmu muna kasuwanci cikin hankali da limana wani ba ya cutar wani kai mu gode wa Allah sai manzo Allah ya ji su sai ya zo ce me kuke tattaunawa suka ce ga abin da muke tattaunawa irin ni'imar da Allah ya mana saboda kai sai ce Allah ma ajalakakum illa haza tsakaninku da Allah ba abin da ya zauna da kuce wannan suka ce wallahi wannan kadai muke ana annabi da yace ta zauna amma sun ga ya kamata ta zauna ko to da annabi ya zo bari ga abin da yake abin da yasa nace ku rantse ba tuhumar ku nake ba yanzu Allah yana can yana tare mala'iku yana alfahari a gaban suna cewa kun ga wanda kun ga Muhammad na al'umma sun tare suna murna Allah ya ba su Muhammad ka san wani littafi karatu yace to a ji abinci ko amma ina karanta karatu shi wanda ya danyi karatu ya san inda yake yawwa to annabi da sahabbai da sun wannan kuma annabi ya ce me yasa kuke suna muna muna wannan ne shi ta Allah ta'ala ya musu ya ba su gaskiya kuma bayan an yi haka sai Allah sai abin da suka faɗa gaskiya ne ya Rasulullah laqad manna Allah ala almu'minina idh ba'atha bihim rasula ai Allah ya yi wa mu'mine babbar kyauta ya aiko musu manzo kuma kan wannan suka taru suna murna mu ma mai muke banda wannan to saboda haka zancen mu da zancen su iri ɗaya kuma amsar da aka ba su da wanda za a ba mu iri ɗaya ce har ma mu namu ya fi nasu a to ai su su kamar tsinde ne a gaban wuta eh su ga su ga abun wanda ya ƙi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa ganganci ne a wannan zamanin kuma jahilci ne su ba sai sace jahilci bane ba ganganci ne saboda haka annabi ba har yake cewa mina shaddu ummati li umman qawmi yatuna ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani min malihi wa ahli yace wadannan za su zo daga bayana sun fi kowa ma suna mutane ne wanda dan dukiyarsu da 'ya'yansu da matansu za su iya bayarwa saboda ni gara kuma ba za ku iya ba amma su za su iya to kaga tunda annabi ya wannan isharar to ba kake so ya zama mai wannan siffa ba mu ne alqur'an mu ne Allah ta'ala ya yarda da mu amin Allah ta saka